على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya sake ba mu ikon dawowa domin ci gaba da wannan daura da ake yi wanda mun kare harka ta yanzu za mu tabbiyar ko za mu tashi muna fata Allah ta'ala ya mana jagoranci kuma Allah ta'ala ya fahimtar da mu ya sa mu yi aiki da abin da ake karantar da mu haka maka Allah bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع barkar mu da dawowa daga hutu na karatu da muke gabatarwa da muka yi yanzu kuma za mu zo mu ci gaba da wannan daura da muke gabatarwa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya za mu tashi a baiti na ashirin ko ya ce wal aslu fil abda'i wal luhumi wal nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fa faham hadaka Allahu ma yumillu ko ba haka ba ya ce kuma mayu mallu tana yi wa mayu mallu ne wal aslu asali abinda ake koma zuwa gare shi in an ce asali shine abinda ake komawa zuwa gare shi shi yasa alqur'ani asali ne sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ta inganta asali ce فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول shi yasa abu in yin rikici dole sai an mai da shi zuwa ga mi zuwa ga ma'abutan shi to kaga yanzu idan ana rikici akan ilimi wajen wa za a mai da shi malamai idan ana rikici kan abin da ya shafi tsaro za a mai da shi zuwa ga mi manyan jami'an tsaro su ma kansu kanana in ta rikici za su kai shi ga manya ne to wannan shi ne asali kenan to wanga shi ko al'aslu fil abda'i to kaga kenan idan ana tattaunawa akan wani abu ya kamata a san meye asali kun ji malam yayi bayani da su to fil abda al abda na ana nufin wato al awra jam'i ne na budda budda ana iya cewa al awra ko kuma a ce wato abin nan saduwa da mata kenan wa fi budda'i ahadikum sadaqa wal luhumi da kuma allahmu nama gari ko asalinsa wal nafsi da asalin hukuncin rayuwa wal amwali da dukiya lil ma'sumi ga wanda yake ma'sumi ne kararre domin kamar mutum dan adam asalinsa akwai abubuwan da an kare su gare shi domin isma tana nufin kariya qala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim to tahrimuha kina al-aslu tahrimuha lil ma'sum an halit an haramta ta game da abin da aka kare an gane ko ma'ana an kare su ababe ne waɗanda asalin su an kare su hatta ya ji alhillu sai halacci ya zo sai halacci ya zo fafam hadaka Allahu ma yumallu ka fahimci abin da ake shifta wannan hausan hausan malaman soroci shifta dikte kenan abin da ake gaya ma kana rubutawa ana cewa amla yumli imla'an kuma ana cewa amlala yumlilu imlalan فليكتب وليملل الذي عليه الحق ينا فلا أنا رمتها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي tumla alaihi bukratan wa asila ba ce tumlalu ba duka qur'ani yayi amfani da su sai sakakka ji wani ya faɗa ka ce ah ba ce al-imlal ba ce al-imlal mhm kai dai ka san wannan wanda ce ana cewa al-imlal ka dalili sai a samu sauki mun gane ko to shi kenan ce fa faham hadaka Allah ma yumal to idan muka duba nan yana son ya ba mu ka'ida cewa aslin al'aura haramun ce sai an samu dalilin da zai halattar da ita shi yasa mace ba za ta halatta ga mutum ba sai ni sai an daura musu aure wasu tahlaltum furujahunna bi kalimatillah kaga can da ba halatta bane da kalimatullah ne aka mi aka halatta muku su mun gane wannan sannan haka asalin nama idan aka ga nama za a ci asalin su menene za a haramta maka shi sai ni sai an samu dalilin da zai halatta mashi an gane ko haka annafs kashe rai asalin nafs ba za a kashe ta ba wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba rai ba hatta da yima rai rauni sai an samu dalili wal amwal dukiya asalin dukiya ba a taba ta sai da dalili akwai hanyoyi na halal akwai hanyoyi na haram dan haka kafin kai amfani da dukiya ina dalilinka kafin ka samu dukiya ina dalilinka ana samun dukiya ta hanyar kasuwanci ta hanyar noma ta hanyar gini ta hanyar ayyukan hannu tukin mota gado kyauta duk akwai waɗannan ko waɗannan hanyoyi ne masu kyau na gari kuma akwai hanyoyin da ake samun dukiya muharrama sai da giya karuwanci ba ba haka ba luwaɗi sayar da miyagun ƙwayoyi ko mu ce safarar miyagun ƙwayoyi da suke cewa ga sunan dai kenan kaga watan al'asu dukiya haramun ce in ka ce halacce to ka kawo dalilin da yake nuna cewa halacce kakka je ka taɓa kayan mutane kun ga yanzu inda za mu yi aiki da wannan ƙa'idan ba wai ta shafe mu mu musulmi ba mu gane da kyau saboda musulmi da suke rayuwa ba dalilin mulkin mallaka gaba ɗai duk ya taka waɗannan dokoki wasan 'yan mulkin mallaka suna cewa colonization ko yau aiba colonization ba ne destruction destruction domin colonization shi ne ka zo ka raya abu wanda shi ne haɓa su da awafa suka zo suka ɗauka suka ce istima alladi da stamarul bilan wa ya gama ka istamarul bilan kalima ta istima tana nufin rayar da abu ka kai ka haɓaka abu ya yi kyau وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أما سنة سكة زو استعمار سكة باين سن كشي غنى متاني سن حلق كسا sun kona yankuna sun kona mutane sun kashe mutane sun dauki saura sun je sun bautar da su sun canza tsarin abubuwa yanzu da aka kira shi istimar hada is istimar هذا اسمه استدمار واستخراب وفساد وتشريد وتخريب to amma yanzu idan aka za a tattauna za su ga mun ai alkhairi suka kawo mun to amma duka waɗanda ababen su ne suke takawa kuma da ba su taka waɗannan abubuwan ba da ba a taka waɗannan ababen da duniya ta zauna lafiya yanzu matsalar kasashen larabawa da turawa menene ana so a zo a tsace arzikin mu a kasashen mu har mu amfana da shi saboda su ba su da ƙa'ida da doka cewa al'asulu fil amwali al'urma dukiyar kowa taso ce inda suna da makami in ka gaba su ci dukiyar ka ba to ko dai san kada da ita ba ko makami gare ka wanda ba za su iya keta alfarmin ƙasan ka kun gani da haka shari'ar musulunci ba da za a yi aiki da ita duk duniya za ta zanna lafiya kada kowa ya taɓa dukiyar wani nan ƙasan mu ce duk arzikin da Allah aje a Nijar namu ku bari idan muna da bukata mu sayar muku mu sayar muku ku kawo kuɗi a ba aka ce a mun yi yaƙi mun mamaye ku don haka mun ne muke yin abin da muke so ya za a yi da zauna lafiya ya kaga babu zancen babu zancen a zauna lafiya Allah ya kyauta to akwai nasoshi ne da suke nuna hurma na abubuwa in muka duba rayuwar mutum ba za a taɓa ta ba sai da unsu dalilai sai akwai dalili hadithin abdullah bin mas'ud wanda manzo Allah sallallahu alaihi cewa la yahillu damru imrin muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ida tala annafsu bin nafs wa sayyibu zani wal mariqu min ad-din at-tariqu lil jama'a wannan ba su kadai bane akwai sauransu wanda kamar nan yana magana ne kan waɗansu waɗanda munasaba take magana kansu domin akwai abubuwan da za su iya halatta wato rayuwar mutum a kashe shi an gane ko kamar yanzu wanda yake luwafi idza man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul da sauransu an gane ko to hadisi da Abdullah ibn Abbas في صحيح البخاري لمسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ga sunan dai hadisai masu yawa da suke nuna rayuwa tana da hurma dukiya tana da hurma ga sunan dai abubuwa ne da shari'a ta gitta an gane ko to wannan shi to amma abinda nake son na ce a nan wani lokaci za ku ga malamai suna samun saɓani game da wasu matsaloli ko a cikin ƙa'idodi wani lokacin ba ƙa'ida bace take da matsala wajen ahkamakin da suke ƙarƙashinta nan da ake samun matsala tun da zai an ce alluhunu asalinsu haramci wasu na iya maka a asalinsu halacci to kowanne akwai mi akwai inda ya hankalta ma an gane ko domin idan aka ce asalin su halacci dabbobi suna daga cikin ababen da Allah subhanahu wataala ya yi ya sauka mu da dan mu amfana da su wallazi khalaqa lakum ma fil ardi wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun amma kuma su kansu dabbobin da aka halatta mu da mu ci ai akwai sharuda حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة أما shi yasa sai wasu su yi sabani in an kaltawa akwai waɗanda asalin su an halatta muna to al'asul fiha al-ibah akwai abubuwan da dabbobi na daji kullu zina bin min as-siba wa zi mikhlabin min at-tayr to sai da wato asalin dabba za a ci namanta amma wata dabba ba za a ci namanta ba sai a hankalta ba ka'idodi na shari'a wadda zina bince mina siba da mikhlabin mina tsayin to ya an ka samu wanda shi ba a san ina za a sashi ba ta sai a kuma zuwa gami zuwa ga al'asulu fiha al-tahrim wasu ci a al'asulu fiha al'ibaha tun da tun da sai an samu dabba idan naman ta yana cutarwa sai a ce haramun ci amma wanda ba ta samu wacce sufa ba zai mikhlabin mina tsayin ba a same ta da wannan ba ya zamu kaga zamu yi da zuwa ga al'ibaha don sani ko mun fahimta ba da haka su alkawa'in wani lokaci za ku ga ƙa'ida akwai hukumce-hukumce da suke janta sai an fayyace su sannan take kake gane mi ake so a ce da wannan ƙa'ida mun gane wannan da kyau wallahu ala ɗaya ƙa'ida ta wato gaba duka wannan a gurguje ne muke kawo su saboda yanayi na lokaci al'asul fil adat al'ibaha asali ga al'ada al'ibaha malam yace wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji asariful ibaha aslin al adat in an ce al'ada abinda rayuwa take gudana da shi ba irin wannan al'ada ba da muke cewa misali abinda anka al'adanta na ana nufin a'a ababen da aslin rayuwar dan adam da su take tafiya mun gane wannan to aslin su al ibaha an halatta maka Allah ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a khalaqa lakum Allah halitta lakum wadansu malamai suka ce Allahu lil ikhtisas kenan mukhtassan bikum ko kuma huwa alladhi khalaqa lakum Allahu lit ta'lili ay li ajlikum khalaqaha Allah tunda don ku an ka halitta kenan baka bukatar sai ka san dasin da halitta ba don ga dasi ya halitta mashi a umumance kuna gane wannan to قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أخرج لعباده اللام للتعليل دونك أنك فتر كده بقى بقى ولي دليل وصلك من فهمك بقى طب أكوين حديثي نسى سلمان الفارسي رضي الله عنه سنة في سنن الترمذي لسنن ابن ماجه أن قال لكم الشيخ محدث محدث العصر ناصر الدين الألباني يا إن تحديث الحلال ما أحله ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه kuma sakata anhu fa huwa mimma afa abin da ya shiru shikenan shi yasa ma aka ce kada su yi tambaya a wancan lokaci ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubdalakum tasukum wa in tasalu anha hina yunzalu alquran tubdalakum sai aka hana to dan haka dai duk abin da zamu amfani da shi a matsayin shi na abubuwa ne na rayuwa ba za a haramta shi ba yasa ba a buƙatar aya wadda za ta cewa ka kawo aya da ta ce ya ayyuhal ladina amanu ilbasu gazna koko ya ayyuhal ladina amanu ishrabu koko ba buƙatar wannan eh tunda in ba haka ba wani zai ce dole sai an kawo ya ayyuhal ladina amanu ilbasu seku wani agogo ne yake ce masu seku masu kuɗi sun san shi don saboda yana da tsada sosai sannan abubuwan duk wanda kaga shana irin wannan ya nuna bai san karatu ba ko ku ce a kawo ayar da aka ce ai amfani da kyamara ko ai amfani da internet ko tv ko kaza wannan duka yana nuna ba kai karatu ba huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jirgin sama yana cikin ma ma fis samawati wa sakhkhara Allah ya hore muku su jirgin ruwa sakhkhara lakum dan haka ba za a yi amfani da su ba wajen saba ma Allah amma ababe ne da aka hore mu ba sabo muna fahimta ba in ka ce waɗannan ababen ba su halatta ba to sai ka kawo dalili shi yasa yanzu wani mutum zan iya ce masa haramun ne an gane ko ka yi amfani da salula me dalili in ya zamanto za ka kalli abin da shari'a ta hana ko ba haka ba shi ko ko likitoci sun auna idan ka kunna salula za ta yi maka illa a ido misali kai kuma baka warke ba sai mutum to yanzu kai bai dace bai halatta gari ka ba saboda idon ka suna da matsala kuma likitoci sun hana bare haka samu lafiya sai kai amfani da ita kaga sai na kawo dalilin da zai hana in kai amfani da shi kora ce ta yi tsami ko ta yi yami ba sai wani kuke amfani da shi ba tsami ko ana cewa yami ana cewa tsami to mutum da ke da estoma sai mu ce haram ka sha wannan wurin mai tsami ba don saboda wurwurar ce take haramun ba wasful arid wata sifa ce ta gitta wanda shi ta haramta gari shi ba sani ko mun fahimta ba so wa kullu fi'li ta'atin mahburu siwa alladhi fi shar'ina mazkur wannan ka'ida ce mai muhimmanci al-aslu fil ashiya'i al-ibaha wal aslu fil ibadati at-tahrim ita ibada asalinta haramun ne wa kullu fi'li ta'atin duk fi'ili ne inda ya da'a ne za a yi neman kusanci da Allah da shi ta fuskar aikatawa ko bari mahzuru ha banji ba na'am walaysa wannan ba na 23 nan babu shi sarif al-ibaha to okay walaysa mashru'an min al-umur yatimi nan sabanin abin da ne aka samu kamar kun san taba'at suna samun bambanci a nan cikin littafin baiti da sha ashirin da uku walaisa mashru'an min al'umuri ghairun ladifi shar'ina mafkuru haka ne a wata tsaba wa kullu fi'ili ta'atin mahduru siwan ladifi shar'ina mafkuru kidan nan kuskure da aka samu kuma ce saɓani ne nami na tsaba tana yi wa malar ya rubuta littafin daga baya canza ibara kafin ya canza ibarar an buga littafin to wanne ne na farko wanne ne na biyu kaga dole sai an yi bincike wacce ce ya fara faɗa ba sai ko mun fahimta amma dai ma'anar ba ta canzawa domin idan muka ce misali wal aslu wa laysa mashru'an min al umuri ba wani abu wanda yake wato an yarda da shi a shar'ance ghairu alladhi fi shar'ina mafkuru wanda a cikin shari'armu ba a ambace shi ba an gane ko domin duk abin da shari'a ba ta ambace shi ba in an ce shari'a ba ta ambace shi ba an gane ko ma'ana bai da wani dalili a shari'a to wannan abin ba zai zama tobi ba ba zai zama to ibada ba tunda ana samun ibada ne a cikin nassi to in babu nassi kuma ai babu ibada in dai ibada ce da za a yi ma Allah sai dai in wani za a yi ma ba Allah ba sai ko mun fahimta ba anan kuma sai suka ce wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru siwa allazi fi shar'ina madhkur wanda zai fi sauƙaƙa ma ɗalibi fahimtar ƙa'ida domin wa kullu fi'li ta'atin duk aiki na ta'a mahdhur da ba'un mamnu'u a kirfi ba wancan ne mahdhur ba da zalun na tsoro duk aiki na da'a an hana sai wallazi fi shar'ina mafkuru sai wanda a cikin shar'a mu an yi an yi umarni da shi mun gane abin da ake nufi anan ita ibada kun san can muka ce cikin ababe al'ada abinda dan adam yake gudanar da rayuwarsa asalin su menene halat to ita ibada asalin ta haramu sai an samu sai an samu dalili shi yasa idan nace kai ibada na al'asul fil ibadati al-man'u sai ce kawo dalili da zai sa in yi wannan ibada amma misali an kawo wata mota sunanta marsandi ba ka ce malam a bani ayar da ta tunda fa na ga malamai suna hawan marsandi a wannan zamani ba mu ya ayyu hallazi na amanu irkabu marsandi a al'asul fiha al'ibaha mun gane wannan da ke ko to don haka wannan shi ne yake nuna cewa ita ibada ba a yi sai an samu nassi kuma ko an samu nassin da ya ce a yi ibadar sai an samu nassin da ya nuna maka ga yadda za a yi ibada in tabiru akwai yadda za a sallah wa aqimu salata ku tsaye da sallah yanzu an samu nassin da ya yi ni ya wajarta sallah to rakawoyin sallah az-zuhr la'asar magriba isha'i asuba sai an samu nassi kaga dan qur'ani yau shikenan ya samu asalin sallah amma bai da tafsilin sallah idan bai yi aiki da hadisi ba ko ya yarda ya aiki da hadisi amma ba tare da ya yarda da shi a rubuce ba amma a sallar shi yana aiki da shi ko kuma ya tawilin qur'ani ya ce a fikafikan mala'iku sun koma min sun koma da kawoyi alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnahatin mathna wa thulatha wa ruba yace nan sallah ake nufi ko kuma yace a'a raka'a guda zai yi dama Allah yace ayi sallah kuma guda ce yake bukata wani yace a'a ba amma bukatar sallar gaba daya in dai ka fahimci alqur'ani ka daina sallah wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin al yaqin huwa al qur'an wani kuma zai ce a'a tunda Allah ce ai sallah amma bai ce ga yanda za a yi ba kenan kawai abin da yake bukata a zo a yi tsaye kawai a dubi gabas alladhi yaraka hina taqum ce Allahu akbar shikenan wai yaraka hina taqum Allah ya ga natsi magana ta kare to shi yasa asalin ibada sai an same shi kuma sai an samu nassin da zai nuna ga yadda za a ibada tunda ibada tanqasimu ila qismayn min haythu al-itlaq wa at-taqyid akwai ibada mutlaqa akwai ibada muqayyada ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kathira kaga nan bai tafi yidin shi ba amma wani zikirin kuma sai a ce ba 33 zaka yi haka nasu ya karanta su sai muka gada wannan ba sai wani zai wasa da hankalinka ibadar da aka ce ga yadda aka karanta su haka zaka yi wanda aka ce zikran kathira shi kuma wannan an bar maka mutlaq ne tasbihi tahmidi haila kai tai ko ba shi ne ka daina ayyuka gaba ɗaya ba ka daina kasuwanci ka daina neman abinci ka zo kawai kai zamani zikiran kasirar kawai ta abu to ba haka ke nufi Allah ya kyauta Allah ce am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ga hadisi na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa ummahatil mu'minin ajma'in man 'amila 'amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd man ahdatha fi amrina ma laysa minhu ma laysa fihi fa huwa radd kira cikin sahih muslim wancan kuma na farko da cikin sahih al-bukhari da muslim an gane ko baiti na gaba sai ya ce wasa'ilul umuri kal maqasid haka yake a can ko wa hukum bi hadha al hukmi liz zawaid wannan ka'ida malamai suna kiranta al wasa'ilu laha ahkamul maqasid ma'ana wasila hanyar da za a kai ga abu to hukuncin wannan abin da za a je shi take dauka shine wasa'ilul umuri kal maqasidi hanyoyin da za a bi a kai ga abu to hukuncin sa hukuncin maqsad manufar da za a je abinda za a je aikata wa hukum bi hadal hukmi liz zawaid kuma ababen da za su karu sune zawaid an gane ko abinda zai dadu akan wani abu to sai a kara mishi wannan hukuncin nashi bayan shi hukuncin na asali bari mu dan yi bayani mutum idan yana son yayi sallah zai je masallaci aiko ko ba zai je masallaci ba to zuwa masallacin nan akwai lada ko babu yanzu kuma yana yiwa kai sallar jam'i cikin jama'a baka zo masallaci ba yana yiwa to zuwa masallaci ya zambi kenan wajibi yadda sallar jama'a jam'i ya zama wajibi a kanka kai namiji bari mu ce namiji saboda kar abin nan wani abin nan to haka ne zuwa masallaci zan wajibi domin ma la yatimmul wajib illa bihi huwa wajib in gane ko duk da yake wannan ka'ida tana buƙatar tafsiri ba wurin shi bane ana iya yin sallah ba ayi alwala ba kenan yin alwala kafin ayi sallah ya zama wajibi wasila ce ita alwala sallah kuma ita ce al-maqsad abin da yasa za a yi alwala da a yi da a yi sallah to azzawa'id kuma kama abin da ya karu an gane ko shi ma wannan wani lokaci na iya dauka amma ma'ana wani lokaci shi za'id kin yana dauka hukuncin abu amma ba dole bane ma'ana in dai abu halatta ne to abin da ya karu saman shi ya zama halatta in abu haram ne abin da ya karu saman shi ya zama haramu ma buniya ala batil fa huwa batil mutum ya je ya kwato saniya shi kenan sai ta haihi ‘ya'ya guda talatin na shi ne ko na mai a gani amma in ka je ka siyo saniya sai ta haifi ‘ya'ya talatin nawa ne na ka ne to a zawa irkin kenan don mu gane ne ba da wannan misali to kun ga don abin da wajibi ne to wasilar da za ta kai ka ka aikata shi ita ma ta zan wajibi don abin da yake haramun abin da zai kai ka ka aikata shi ma zan haramun zuwa gidan giya tafiyan nan da za ka yi ko zai yi ya je sha giya bari karin ce kai ka ce na ce kai sai ta ma haramun ce Allah ya kyauta idan abu mustahabbi ne abinda zai kai ka aikata shi ma mustahabbi in kuma mubah ne sai zama to mubah ne da haka wannan yake taimakawa duniya ta zauna lafiya kun sa akwai wata filozofi ina yawan kawo muku misallan turawa saboda waɗannan ababen da su ake yakar mu wani lai filozof suka ce alghaya tubarrirul wasila wagga filozofi turawa suna aiki da ita an gane ko alghaya tubarrirul wasila la fin justifie les moyens an gane ko wannan filozofi da turawa suka ɗauka da ita ce suke cin karensu babu babbaka a duniya tunda in aka ce alghaya manufa tana halatta maka hanya to yanzu misali mutum ne yana son mulki amma mulkin nan ba za a kai gare shi ba sai an yi shirka mulkin nan ba za a kai gare shi ba sai an kashe mutane ya halatta ka nemi wannan mulkin a'a amma sai a ce maka no je ka nema in ka samu mulkin ai in ba musulmi ne wasu ce to ai a tuba mana daga batun da a tuba to wa ga maka zaka kai kafin ka samu mulkin rayuwar taka tana yana yiwa kana cikin neman mulkin zaka mutu kuna gane ni to wannan shine abin da mutane da dama suke amfani da shi alghaya tubarrirul wasila mutum ya je yayi fashi ya samu kuɗi sai ya zo ya raba wa matalakawa ya ce samu abinci su ci ba ya saka wannan ba saka ba wanda kuma shi ne yanzu da yawan mutane suke amfani da shi har ana ganin shi wai hila wai Allah za a yi ma wayo mutum na son ya aikata sharri ya samu kuɗi yanzu ka bar karuwa ta je ta yi karuwanci ta samu kuɗi ta gina masallacin juma'a ta ce a zuwa yi sallah da zai yi mutum ya je ya luwaɗi ƙasashen turawa ya samu makudan kuɗaɗe saboda luwaɗi na can da ke ba da kuɗaɗe masu yawa sai ya zo kuma sai ya gina masallatai da makarantu ya ce a zuwa yi cin hana to don haka 'yan uwa wannan shi ne sa turawa suke nan suna yaƙanmu da wannan filosofi tunda suna son dukiya mu kuma Allah ya ba mu arziki amma ba mu da ilimi na makamai da nukiliya mu kare ƙasashenmu don haka samun dukiya a gina turai an gane ko a ciyar da turawa da 'ya'yan turawa da dukiyar 'yan afirka da na kasashen larabawa ja'izun inda hum da ƙa'idar algaya tubarilul wasila a mamaye kasashen afirka a mamaye kasashen larabawa a tsatse arziki a kai a gina turai a kashe 'yan afirka saura a ɗauke su a kai su gina turai saboda turai tana da bukata a gina ta ja'izun bi hujjati alghaya tubarrilul wasila da wannan kamfunan makamai yanzu akwai turai sun yi yawa dole suke kirkiro yaki waɗannan yaƙi-yaƙin da kuke gani babar ba kisa suke kirkiro su ba an yi makamai kuma makami yana bukata a sayar da shi dole sai an kirkira rikici a duniya a je a tado rikicin kabilanci a tado rikicin addini a tado rikicin iyakoki don mi don a yi hayaniya shi kenan a tado 'yan tawaye a ba su makamai suna karɓowar makamai ana lissafi kafin su samu mulki bayan shekara sha biyar ashirin su ɗibi arzikin ƙasar su rinka biyan kamfunan turai waɗanda suka ba su makamai da waɗanda suka yi finansin suka ba su kuɗi suka ɗauki su zuwa da za su musulunci alhaya tubarrirul wasila tun da ɗan afirka ne za a kashe ɗan ƙasar laraba ne za a kashe kamfunan tura za su samu kuɗi aje a yaƙi yasa wannan yaƙin kan kusa tsammanin wai suna yin shi an gafla sun sani amma saboda ba su da imani ba su imani da Allah ba babu wata ka'ida ta shari'a wanda suke aiki da ita sai dai wanda su suka kirkira ma kansu da ita suke aiki yasa ko mu musulmai bai dace mu yi aiki da wannan ba bai yiwa kace dan kana son mulki sai kai shirka bai yiwa dan kana son wata mata kace sai kai shirka an gane ko bai yiwa kace dan kana son dukiya sai kai shirka da Allah ka samu kuɗi sannan ka gina masallaci inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah ya kyauta sai mu je zuwa ga ka'ida ta gaba abin nan alƙa'ida ta tsari sa ashar alkhata'u wal ikrahu wal nisyan ma'fuun an wasailul umuri kal maqasidi wa hukum biha بهذا الحكم للزوائد والخطأ والإكراه لا بيت الكير من أشر النبي والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن الخطأ كسكري والإكراه ده تيلستروا إذا متن يحق ده وأن سك تيلستدش والنسيان ده منتوا أسقطه معبودنا الرحمن معبودنا أبن بوتمو arrahmanu Allah mai rahama asqatahu ya sariyar da shi ya dauke muna wannan nauyi shi yasa ma bai ce Allahu ba saboda ya nuna maka in an ce an sauƙaƙa ma ya kamata a kawo sunan da ya dace da ni da rahama ta ubangiji almunasaba mi yasa ba kuskuren ne ba za ka yi ba ba mantuwar ce ba za ka yi ba an gane ko a'a laifin da ya afku dan saboda mantuwa ko ko kuskure a gane fushi ne aka dauke maka amma da adam dole sai ya yi kuskure amma laifin kuskuren an dauke masa masali ko mun fahimta ba hadisin da ya zo na ibn maja da abdullahi ibn abbas inna allah wada an ummati al-khata wal nisyan wa mastukrihu alayhi asali shi wada an ummati isma al-khata domin shi kuskuren ba za a ce ba za mu yi shi ba ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كما كما حديثي نكما كن صحيح مسلم قد فعلت إنجي الله لا كربا لا كربا to wannan yana nuna mana cewa shari'a duk abin da aka cilastar da kai wannan shi na daga cikin abin da nake so in kawo shi shine asbabut taysir dalilan da suka sa Allah ya sauƙaƙa muna saboda muna iya muhimmantuwa Allah ya san ɗan adam zai manci illa dai ɗan adam ne saboda darga darga a yanzu mutane da dama shi Allah shi baya mantuwa la yadhillu rabbi wala yansa amma in kaji an ce Allah ya yi mantuwa nan wannan fi'ilin baya ba a danganta shi zuwa ga Allah nasullaha fa nasiyahum Allah ya manta su a Allah ya bar su ya kyale su ba ruwan shi da su shi yake nufi dan Allah baya mantuwa intabe to anan da aka zo rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wannan asbabut taysir ne su suka sa Allah ya sauƙaƙa muna don dan adam ajizi ne to kuma abinda ba ka iya ba Allah ba zai dora maka ba innahu kana bikum rahima to kuma suna daga cikin ababen da ake hankalta ma idan hukunci zai hawa kan mutum sai an san shin abin nan da ka aikata ba mantuwa ka yi ba koko da ba ka aikata shi ba ba mantuwa ka yi ba sallah ka yi bacci sallah ka manta da ita misali shi kenan ba za a zuwa cewa wannan tarikun sallah ta bari sai a ce a wani abu ne gitto mishi wanda na gitto maɗa suna shiga cikin ɓangarori daban-daban ana kiransu asbabut taisir ana kiransu shurut na alwujuhu wa taklif ka karanta su domin rashin karanta wannan yana afka ka cikin matsala sannan wani lokacin ana kiran su almawani li thubuti alhukm mutun ne bai yi sallah ba mun zo zamu masa hukunci cewa da lafiya ba kai sallah ba ce bacci yanzu ne tashi daga bacci kaga shi zai hana mu mai hukuncin tarikus sala amna ba sai ko mun fahimta ba wannan kake nan suna shiga babi daban-daban sai kai bincike kansu asbabut taysir an gane ko ko kuma wato shurutul wujub ko shurutus sihha ko kuma wani'a abubuwan da suke hana a tabbatar da hukuncin abu akan mutum ko da ya aikata shi ko ko da bai aikata ba kun gane wannan ko mutumin da misali yayi jifa da alqur'ani ni za mu ci mishi ya ɗauki alkur'ani ya jefar da alkur'ani mu ce mi mu kafirtar da shi ko eh eh yawa to mi za mu yi wa wani dalili kun gani tana yi wa a zo ko da aka zuwa ya mutum ne an sako shi da kabanu kun san kabanu ashe kubtacce na da kabanu suna na suna neman shi ya iska na karatu alkur'ani dukkan jefar da alkur'ani ya zuwa ce kai wani ga wani kafiri ba ko da aka bincika sai iske masu kabanu su ce dama muna wurin muna bi ɗatai gidan mahaukata a gaba ka ce mahaukaci kafiri ko ba haka ba kun ga gashi da za mu yi masa hukunci amma wani abu ya gitta ya hana mu yi masa hukunci mawani ake ne sai mun karanta su cikin usulul fiqh an gane ko توافر قبل ثبوت الحكم لابد بتوافر الشروط وانتفاع الموانع سمجي قائدة تقبع ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت ما يثبت لا إذا استقل فوقع ما هكا يقول تبع مجمع wannan ya saba to bari mu karanta wannan yace eh wal khata'u والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وتنتفي وينتفي التأثيم عنه والزلل ونجافتك لكن مع الإتلاف sai dai idan mutum ya yi kuskure sai ya ɓata wani abu wannan yana bayani yana da muhimmanci ya badal sai an kawo madadin wannan abin kai ne ka yi kuskure an gane ko hannunka misali kana magana haka wani mutum yana rike da mu ce ver ko kofi ko da kan bugi kofin sai ya faɗi sai ya fashi mi ka yi kuskure to a shari'a ba za a kama ka ba ma'ana Allah ba zai kama ka ba tunda kuskure ka yi amma bi shartu za ka biya wannan abin za ka biya mana za ka biya domin akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin ɗan adam ko ba haka ba shi yasa misali qatlul khati akwai diya ko babu ai kuskure kai amma ko sai a ce ka biya diya ba sai ko muna fahimta ba saboda su ƴan uwan su zaka ba su diyan mi diyan dan uwan su yathbutu al-badal wa yantafi at-ta'sim anhu wa zalal amma ta'sim a danganta ka zuwa ga laifi daga al-ismu ne wa zalal da kuma talallabiya a ce wannan abin da shi an kore maka shi ma'ana zunubin an dauke ba da asalin azzalla shi ne talallabiya amma kuma ana nufin talallabiya a cikin mi shari'a wala tattakhidhu aymanukum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha nan ba ana nufin mu talallabiya ba ne ba a nan cikin shari'a yake nufi kuma ita ce babbar talallabiya wanda take da hatsari saboda talallabiya wannan ko ka fadi dai karshen ta ko ka kare ko ka ko ka mutu amma wannan kafirta zaka yi in kuma ka kafirta wuta jahannama zaka yi kaga ai kaga gara wannan so dubu da waccan din mimma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizul hakim malam ya kara mana wani misali fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat kaga ba ana rufin kai tallabi ba a lokacin ruwa ana rufin kai kuskure baka fahimci yadda shari'a take ba shikenan amma in kai da gangan ka san abin ba haka bane kuma ka doge to nan kuma ba za ka bawaye Allah ba Allah ya muni tsaki mu je ko to sai mu je wa min masailil ahkami fi tab'a ko يثبت لا إذا استقل فوقع wannan ka'ida ya fubutu taba'an ma la ya fubutu istiklalan haka suke cewa akwai abinda shi idan yana tare da wani zai tabbata amma baya tabbata shi kadai karan kansa wannan ka'ida tana da muhimmanci ina fata an fahimce ni akwai abinda bai halatta a sayar da shi shi kadai ba amma idan an hada shi da wani ya halatta ba sani ko mun fahim ko mun gani yanzu misali mutum ne zai zo ya sayar da abin da ba a san shi ba al-majhul dama bai'u abin da illa uku suke shiga cikin shi su haramta shi duk galibin abin da yasa ake cewa wannan bai'un haramun ne in ka duba abu uku ne kamar da malamai suka ce al-jahala al-gharar ar-riba galibi bai'u illolinsa manya waɗannan ne ko dai abin akwai jahala ba a san yadda yake ba ko akwai algharamu shine rubi ko ka ce kasada ko yaudara arriba kuma akwai riba waɗanda illolin su ne manja guda uku to zaka ga mutumin da zai zo ya ce na sayar maka da dabino da yake cikin wannan gonar tawa ka je ka girba ba a san ko bahu da zai yi ba kawai dai ya ce kaza za ka bashi ba za a yi ba amma da an zo an taɓe an fitar da shi an girbe kaga wannan akwai shi to amma yanzu sai mutum ya ce maka wani zan sayar maka da wannan jardin ko lambu an gane ko to in ka sayi lambun da abin da ke cikin sa ko da baka san adadin bishiyoyin da ke ciki ba ka sayi lambun kaga ana tsaye sayar maka da shi ba sai ko mun fahimta ba bari in ba da misali wanda zamu yi ganewa misalin da zamu fi fahimta yanzu mutum ya sayar maka da cikin abin da ke cikin cikin raƙuma ko cikin cikin akuya ya halatta amma ana iya sayan akuya da mi da ciki kuma baka san ko ɗana wani ke ciki ba ɗaya ne ko biyu namiji ne ko mace wannan baka sani ba amma ita akuyan za ka saya amma a ce a abin da ke cikin cikin wannan na sayar maka da shi za a yadda ba za a yadda ba to kuma misali ga wani misali yi ma wani salati ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ana yi shi kada yake masalati amma kuma ana iya in an yi wasu salati a hada da mi al'ummarsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa man talaqa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin kaga idan da zaka yi ma mutum salati ba zai halatta ba wani wanda ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba kace Allahumma salli ala fulan bai ba amma yanzu idan kai yi ma manzo ka hado da al'ummarsa shikenan ba sani ko mun fahimta ba bayan iya cewa Allahumma salli ala fulan ina nufin kuma nayi masa salati a'a sai dai ce Allahumma salli ala Muhammad to wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmin din mun gane wannan wannan ka'ida tana da muhimmanci kwarai da gaske domin akwai abinda baya tabbatuwa sai da wani sai ka'ida ta gaba baiti na 28 ko wal urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun min ash-shar'i ash-sharif lam yuhadd asli shi lam yuhadd ne amma sai aka kace lam yuhadd saboda wazn kayya kari al urfu asalin kalma ta al urfu tana nufin abinda aka sani daga al ma'rifa ne ko galibin abin da yake jama'a sun san shi yanzu idan ina rayuwa a nan kun gani yanzu nan nazo kwana biyu ne zan bar gari akwai ababen da ban san su urfi bane in ba mutumin da yake rayuwa a nan ba akwai wadansu ababe mutanen garin nan suna son su amma ba zan san su ba saboda ba anan nake akwai ababen da mutanen garin nan ba sa son su tsara ga ban san su ba a matsayin na nami na bako shi yasa shi urfu yana da muhimmanci game da da'awa urfu yana da muhimmanci game da fatawa urfu yana da muhimmanci game da ijtihadi ka fitar da mas'ala urfu yana da muhimmanci ga jagorancin wani al'amari idan aka baka za ka ga mutumin da zai zo bai san urfu ba za a yi masa fatawa sai ya je ba da amsa amma sai mi shi yasa ina ganin ajiya na dan baku wani labari akwai fatawoyin da ba malaman saudiya kaɗai suke bayarwa ba za a haɗa tare da malamai na sauran ƙasashe domin tana yawa matsalar ba a saudiya take faruwa ba yanzu kamar akwai ƙasashen da wata shida ake yi rana wata shida ake yi duhu ko ba a saudiya ba ne ana kiransu al'aqtab wurare ne wanda suke paul da faransanci suna kiransu paul irin wajen canada kana ganin irin waɗannan ƙasashe to yanzu ya za a yi sallah kuma ya za a yi azumi sun gani bayuwa kai tsaye kawai ka zo kai yanzu ka ba yanzu a nan yanzu cikin fitinar da muke wannan fatawar da za a kai ma wani ɗalibi ita cikin minti biyar zai ƙare da ita ba tare da ya wani bincike ba amma saboda abu ne na ilmi sai da aka tattara manya-manyan masana aka duba malamai ya za a yi a fitar da wannan hukunci suka ba da wasu malamai suna ganin abinda za a yi amfani da shi shine a hankalta ma wato iyakoki da suke da alaka da su kenan kasashen da suke ganin rana tana faduwa tana fitowa to su yi aiki da lokacinsu lokacin da waɗancan suke sallah su ma su yi sallah lokacin da suke kaza su waɗansu malamai suka ce a'a kawai su yi aiki da takdir nasu kawai tunda su can in lokacin dare ne kai ne za ka yi makanka in lokacin rana ne za ta yi wata uku wata hudu wata biyar kai ne za ka yi makanka rana kai ne za ka yi makanka dare kawai ka shiga cikin ɗaki ka sa windo ka jawo labule ka rufe ko'ina sai ka kwanta sai ka sa alarm ko ba ka ba shi kenan kai baccinka ka tashi ka shiga aiki ranar ba ta faɗuwa wasu kace kawai ayi aiki da taqdirul awqat su su kaddara lokuta su yi aiki da su to me ye dalili suka ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin dujjal zai bayyana to dai daga cikin ranakun dujjal akwai wanda ta kai ni ta kai shekara daya suka ce to idan wannan lokacin ya same mu ya za mu yi sai aka ce ku kaddara kun gani mun ga malamai ba suna faɗar maganganu ne akan son ransu galibi ana son hujja ne da dalili inda a faɗi magana ne ba sai an ka dalili ba mahaukata ma suna magana amma kawo dalili ingantacce shine yake ba mutum wahala to ada ne tana da muhimmanci shine suka kira al'urfu malaman usulul fiqh suka ce al'ada muhakkama an gane ko hatta da rayuwa da iyali Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf an gane ko sannan kuma akwai hadisi da ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa an sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin hadisi na Imam al-Bukhari ya kawo shi hadisi na 5364 Imam Muslim ya kawo shi hadisi na 1714 Hind bint Utba matar Abu Sufyan ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace inna aba sufyan rajulun shahihun wa laysa yu'tini ma yakfini mutun ne mai rowa inji matarsa kun san mata da miji akwai wani lokacin hadda wasa take shigowa ko ba haka ba wa laysa yu'tini ma yakfini baya bani abin da yake isa ta da ni da iyali na wa waladi da yayana illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam sai abin da doka bai sani ba fa qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf a garin bil ma'ruf mutun ne an san yana da kuɗi ga abin da ya kamata a ba yara ba zai ba su ba mun gane ko kun ga akwai matsala to ya za a yi sai hobi ki karba wannan ba shi ke nuna kuma mata a bude musu kofa wasu je kawai wata mata ta rinka yin sace-sace bil ma'rufi an kaci sannan wannan ba ma shi ba idan bil ma'rufin zai ka fitina to sai a nemi ko ya bada abin da ya dace ko a rabu don saboda idan za a ce a ɗauka ɗin to za mutum zai makanshi musawirat ɗan adam kullum yana makansa musawirat ita an ce ta ɗibi abin da bil ma'arufi wata idan za ta ɗauka ba bil ma'arufi ba ne sannan ɗaukan ma bil ma'arufi in za ta kawo fitina to kawai auren in ba zai yiwa ba a daina ko ka ba da abin da shi ne hakikatan ko ko a rabu don ka aje a yi fitina tun da zai iya kawo a ce matar wani tana mata sace-sace shi ko a ƙarshe baya ciyar da ita ne kun ga sai a ɓata sunanta karshen ta ko an rabu auren zai mata ni zai mata wahala to don haka dai wannan sanin al'ada abu ne wanda yake yana da muhimmanci ko sanin urf dan Allah ce khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rifu anil jahili dan haka dai al'ada ana hankalta mata a cikin kowace al'ada ta mutane shi yasa kuke ganin shari'a dan ta hankalta ba wannan shari'ar musulunci ta dace da kowace al'umma don kowace al'umma tana da a'raf to dukkan wani urfi wanda bai ba mummunan urfi bane to shari'a ba ta hada shi shi yasa sai ta hade duniya gaba daya amma tsarin turawa ana so sai ka bar al'ada ka ka dauke ta baturi kaga ba zai yiwuwa ba mu nan yanzu malam a zo a ce abinda misali yayyado a turai sai a wajen mu nan yanzu ana so a ce takarda ta haihuwa mutum da yake da takarda haihuwa mutum yake da kati wani in ba zai je makka ba ma me ina alaka sa da wannan ka gani to idan ana son dole sai kowa yayi kaga akwai matsala saboda wayewar ba ɗaya ba al'ummominmu ba ɗaya ba tsarin gwamnatocinsu ba ɗaya ba a'a wata dokar a hankali ake bi lokaci ne ake jira sai ya kai yadda kowa da yin takarda yin takarda abu ne mai kyau saboda kana buƙatar balaguro saboda ana buƙatar a san in za a baka wani haƙƙin ka na kasancewa ka ɗan ƙasa a yi shi amma kuma dole ne za a bi ne yadda ƙarfin al'umma yake malamai suke cewa al-ma'ruf urfan kal mashruti shar'a duk abinda an san shi a urfi to kamar sharadi ne na shari'a yanzu in zo in sayar maka da mota shi kenan sai ka zo karɓar mota sai in baka mota ba tayoyi idan aka je wajen alkali ya ce lafiya ce a mota ne sayar masa sai a ce a al'ada ta gudana in dai ba a garin nan bai an sayar ma mutum mota babu tayoyi kun gani ai dole wannan al-ma'ruf wato urfan kalmashin ta shar ba yi ba a sayar maka da gida amma ba a sayar maka da mota a sayar maka da mota ba a sayar maka da tayoyi ba ko a sayar maka da gida gobe sai ka zo ka iske an cire kofofi ya ta ni gida da sayar maka sayar ma'aku Allah ya kyauta malam ya nuna mini lokaci ya matso ina ganin kuma darasi guda yi saura wanda ya kamata mu kara sai a tsayar da karatu idan littafi bai kare ba kenan sai a dubi lokaci da za a kare wannan littafi ko da zuwa gobe ne da marice in kuma Allah ya sa littafin ya kai karshe fa biha wa ni'ima Allah ya samu cimma wato burin mu zan ba malam kaɗan iya muna bayani kafin mu je hutu na 'yan takaitattun mintoci tun da Allah ya kawo malam wanda ya tafaddal mashkuran ma'azura
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ba'd assalamu alaikum gaskiya na yi farin ciki sosai daura na kawa'id fiqhiyya naga kuma dukkanin su yawanci talman ilimi ne suna zaune suna daukar mulahabat wannan shine karatu na gaskiya musamman ga talman ilimi duk wanda yana da ido a cikin karatu wa'azi yana masa amfani amma bai kai a ɗauki littafi a koya masa daga farko har zuwa ƙarshe musamman kuma cikin littattafan ma abin da ya shafi kawa'id fiqhiyya muna da karancin saninsa gaskiya a ire-iren wannan yankin namu za ka samu talibai sun je sun ji karatu a jami'a su dan samu miftah na usul fiqh da sauran abubuwa amma qawaid fiqhiyya ilimi ne mai muhimmanci wanda zai ba wa talibi wato fahimta da wayewa wajen istinbat din ahkam a karkashin nusus ina ba da wasiya ga mutane su bayan an karanta wannan ya kamata ku nemi littattafai waɗanda suke da alaka da wannan daga cikinsu akwai kawai fiqhiyya na Ahmad Zarqan yana da muhimmanci a ce ɗalibin ilimi ya mallake shi kuma akwai ɗansa Mustapha Ahmad Zarqan yana da littafi a wannan bangaren sunansa Marhal fi qawaid fiqhiyya wato za ka samu wajen ƙa'idodi ɗari ba ɗaya aka yi sharhinsu wanda zai ba ma wato ɗalibin ilimi wayewa da sanin wato istinbat a hakam a ƙarƙashin musu kuma gaskiya a masira na ɗalibin ilimi a ce bai taɓa karanta littattafai waɗanda suka shafi kawa'in fiqhiyya ko abinan kawa'in kubra da kuma sauran kawa'in da suke indiraji a ƙarƙashin wa'annan kawa'in al-kubra guda biyar ɗin ya- akwai haɗari ga ɗalibin ilimi ya bude baki bai ba da fatawa ina fata gane Eh, ina gani a shekh usaimin yana da ya yi sharhi ma kawai fiqhiyya al-kubra yana kyau a ce ɗalibin ilimi sun mallaki waɗannan su ne makamai wajen wato samun mutum ya samu ɗauke a cikin wannan ainihin wato ilimi ne wannan shi ne iya wasiyar da zan ba ɗaliban ilimi kuma duk yadda za a yi yadda aka fara a yi ƙoƙari a mala ya ƙare musu littafi don abin nan yadda aka fara in ba ba a ƙare shi ba har yanzu da sauran rina aka ba a yi ƙoƙari dai mala ka yi haƙuri Ah, insha Allah.
insha Allah a yi ƙoƙari ko da lokacin ba ya isa ko da dunkule musu za a yi bayawa a cikin gajeren lokaci wannan miftaha ne ake baku wato makul- mabudi ne ake baku ku je ku ci gaba da binciken ku da kanku da kanku dan irin karatun da ake a nan ni da inda nawa shawara ne ba a mabudi lasfika saboda karatu ne wanda yake na hawas bai shafi awam ba awam ba su ma fahimtar menene ake faɗa ina fata an gane kenan yana da kyau a ce an kare wannan littafin akwai littattafai waɗanda suke da wannan fanni yana da kyau ɗaliban ilimi su neme shi don su su su ƙara wa kansu sani Allah ta'ala ya taimake mu gaba ɗaya Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya rufa mana asiri malam da ya zo ya fara wannan daura Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya sanya wa zuriyarsa albarka Allah ya ƙara wa iliminsa albarka yanda ya zo nan ya kafin ya zo nan ya tsaya a damagaram ina gani ko da a social media ne na gani ya an yi daura akan balaga ko abinda ya shafi ilmin ah, ilmin badi' da sauransu Allah ya saka mishi da alkhairi duk talibin ilimin da baya da foundation a luga bai san abin da ake a cikin sarfo ba bai san abin da ake ciki a cikin balaga ba bai san abin da ake a cikin nahawu ba yana da wuya mai ya fahimci wa'annan musamman littattafai na usul fiqh in baka da luga ya zaka ka fahimta muna fata Allah ya taimaka Allah ya rufa mana ba- eh, asiri yadda aka fara masira na ilimi Allah ta'ala ya sanya mana albarka ya nuna mana ƙarshen sa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
وإياكم